لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 22 ga watan rabi'un al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 29 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 201 cikin jiran girkusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه wannan littafi na zadul ma'ad mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsarin al'adu da yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake gudanar da alakarsa da mutane malamai suna jinjina ga ibn qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi muna ta bin shekul islam ibn qayyim al-jawziyati rahmatullahi alaihi a inda yake mana tattaunawa akan shimfiɗa bayan bayani akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta mana shimfiɗa akan farlancin jihadi da abubuwan da suka biyo bayan haka za mu tashi a inda yake cewa faslun thumma farada alaihim alqitala ba'da zalika liman qatalahum duna man lam yuqatilhum sannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya farlanta wa sahabbai jihadi su yaƙi wanda ya yaƙe su amma banda wanda bai yaƙe su ba faƙala Allah yake cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda ke yaƙan ku dan tafarkin Allah malaman tafsiri sun kawo maganganu akan ma'anar wannan aya akwai sabani akan shin da gaske ne ayat tana hukunta kawai su yaƙi wanda ya yaƙe su banda wanda bai yaƙe su ba ma'ana kafiran gari kaza da suke yaƙi da ku ku yaƙe su kafiran wuri kaza ko kafiran kabila kaza wanda ba sa yaƙi da ku to ba ruwanku da su wasu malaman suna ganin wannan shine fassara aya wasu kuma suna ganin a'a ayar ko da wannan shine fassarar ta to aya ce wata ke mansukhiya an share hukuncinta daga baya da Allah ya saukar da cewa wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffa da faɗin Allah bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina atum minal mushrikina da ire-iren waɗannan ayoyi to sun share waccan haka wasu malamai suke gani da irin faɗin Allah fa idan salakal ashhurul hum faqatilul mushrikina haisu wajabtumuhum ire-iren waɗanda suke nuni zuwa ga yi makafirai kuɗin goro a zahirinsu da yaƙarsu to wasu malamai suna ganin cewa waɗannan ayoyi sun share waɗancan wasu kuma suka ce a qatilul ladina yuqatilunakum wato almuqatila kawai sojoji kawai ake nufi ayat tana nufin dukkanin kafirai amma a cikin dukkanin al'umma kafirai ba kowane mai rai za a kashe ba sai wanda ya fito ya sa kayan soja ya zo rike makami ya fuskance ku ma'ana ku kashe allazina yubashiruna qitalakum waɗanda suke zuwa su yi gaba da gaba da ku wajen yin yaƙi to haka fasara ayar da haka za ka ci gaba da zama muhkama kamar yadda al'imamu ibnu jaririn ya faɗa kuma ya ce wannan shi tafsiri mafi inganci ya hakaito haka daga malamai cikin sahabbai irin su ibn abbasin da wasu cikin tabi'ai irin ɗaliban makarantar shi su mujahid da su arrabe ibn anas da makamantansu rahmatullahi alaihim wa radiyallahu an ibn abbasin wa abi yace aya tana nan muhkama ce amma tana nufin alladhina yuqatilunakum ay alladhina yubashiruna qitalakum wanda suke fitowa a matsayin sojoji to zamu ga cewa kuma wannan ka'idar ka'ida ce tabbatacciya a musulunci kamar da hadisin ainihin buraida wanda ke cikin sahih muslim da wasu riwayoyi ire-irensa suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi da zai aiki sojoji sai da ya ja kunnen su in kun je ku yi kaza kar ku yi kaza daga cike ce kar ku kashe yaro kar ku kashe tsoho kar ku kashe mata kar ku kashe waɗanda suke zaune a cikin wurin ibadar su kamar fastoci haka suna ibada duka kar ku kashe su kar ku yi musula kar ku kona kaza kar ku yi kaza wannan qawaid ne tabbatacciya za mu zo mu ji su a nan gaba game da yaƙi a musulunci wannan fassara malamai sun fi ganin dacewarta saboda babu dalili keke da keke wanda ke nuni zuwa ga nas kudin cewa wannan ayar an shafe ta bayan saukar waɗancan shi ko ibnu qayyim anan yana nuni zuwa ga matakai ne da aka bi ɗaya bayan ɗaya tadarruj da aka bi na matakai wajen shar'anta jihadi in za mu tuna tun a can baya yayi ta waɗannan maganganu da nuni zuwa ga cewa musulunci fa bai ce a yi jihadi ba sai da zama bayi da wani option Allah liba babu wata mafita wadda kafiran nan za su bari a yi addinin musulunci sai in an musu musulunci yana da ƙarfin soja yana da ƙarfin iko a tattalance da ƙarfin iko a yaƙi na gaba da gaba da ƙarfin iko na sadarwa da sarrafa bayanai wanda za a iya maganin su tukunna to kuma sai da hakan ta faru tabbas tunda a makka an ta lallaba su ana roƙonsu don Allah su haƙura su musulunta sun ki har addu'a manzo Allah yake Allah ka sawa ne musulunta daga baya suka ɗauki muguwar gaba suka da tsana suka ɗaura mushi shi da mabiyansa abin da ya tirsasa su zuwa ga yin hijira so ɗaya har su biyu sannan har zuwa Madina sannan suka sake biyo baya da wannan gaba suka taho Uhud suka taho Badar aka ci nasara akan su ba daddara ba suka zo Uhud aka sake yin ɗiban guga suka ƙara gayyato kafirai aka haɗu duk za mu zo mu ji waɗannan bayanai a gaban insha Allah duk zai mana su dalla dalla almuhim shine ba su haƙura ba musamman mushrikan makka sai ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ya gama ya fi karfin su shine fatuhu makka a ranar guduwa suka dinga yi a ranar mafi yawansu suka zo suka tuba suka musulunta wasu suka buya wasu suka yi kaza wasu suka yi kaza su kaga ba su haƙura aka bar musulunci ya sakata ya wala ba sai da ya zama sun tantance cewa an fi ƙarfinsu to waɗannan ne ibnu qayyim ke nuna mana kan cewa matakai ne aka bi dan su bari ayi musulunci ba wai tun rana farko ko kuma rana tsaka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai suka fara kashe su ba shine yace saboda fadan Allah wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙe su saboda Allah su waɗannan da suke yaƙan ku thumma farada alaihim qitalal mushrikina kaffata to sannan sai Allah kuma yazo ya farlanta musu yaƙan kafirai gaba ɗaya shine saukan waɗancan ayoyi wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffa annan kaffa na nufin duka qawaif na mushrikai ma'ana yahudu da nasara da majusu da mushrikai duk waɗannan su ne almushirki na kafata waɗanda duka suna da tarayya akan ƙiyayyar musulunci kuma suna yin gamayya suna haɗa sojoji na taron dangi irin abin da suka yi a mene a ahzab ko da ba su zo ko da waɗanda ba su zo kai tsaye aka shiga da suwa to suna nan ta ƙarƙashin ƙasa suna ba da taimako da abin da za su iya don su ga cewa an yi ma musulunci tarnaki ko an kawo sa haka da irin faɗin Allah bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina aatun min al-mushrikina fasihu fil ardi arba'ata ashhurin kaza kaza kaza har zuwa irin irin faɗin Allah fa idan salaka al-ashhur al-hurum faqtul al-mushrikina faqtul mushrikina haythu wajadtumuh ire-iren waɗannan nassoshi da suka sauka sai suka bayyana cewa an halasta ko kuma an farlanta yaƙan kafire wa kana muharrama da ba da ba a yadda a yaƙe su thumma ma'azunan bihi da a makka an haramta mun ji sai a ce musu ku yi haƙuri a ce musu kar ku kula su idfa billati ihsan hi ahsan fa'afu anhum wasfa lasta alaihim bi musaitar irin waɗannan ake gaya musu a makka idan su suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi mata nasrullah zai ce asa an yakuna qariba ya ce musu ai wasu al'umma kafin ku ana sa zartu a tsakiyar kan mutum a tsaga har sai an shiga tsankanin cinyoyin shi dama ya faɗi dama hagu ya faɗi hagu amma ba su fasa addini ba ku yi haƙuri ya aika da sako usburu ali yasir fa inna mau'idakum qarib duk irin waɗannan su aka yi ta yi a makka lokacin yana haramun yaƙi sun ma ma'azunan bihi sannan aka bu aka ba da izini aka ce ya halasta ana iya yi sun ma ma'amuran bihi liman bada ahun bilkitali mataki na gaba aka baka ce to an umarce ku shine wannan kenan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum an umarce ku ku yaƙi wanda ke yaƙan ku ثم مأمورا به لجميع المشركين sannan kuma aka umarce su da su yaƙi dukkanin mushrikai in ma farba ainin wannan umarnin ku dai zama farbu ainin farilla ce akan kowane ɗaiɗaiwan musulmi ala ahadil qaulain bisa zance ɗayan biyu aw farda kifayatin alal mashhuri ko kuma ya zama farilla ce amma wadda wasu ke iya ɗaukewa wasu a bisa ɗayan zance wanda yake shi kuma shi ya fi shahara shin wai shi jihadi fardu ainin ne kamar yadda sallah azhar take fardu ainin ala kullil a'yan ko ku fardu kifaya ne wasu na iya wakiltan wasu kamar yadda sallar janaza take misali to wannan cewa sallar jihadi fardu kifaya ne shine abin da ya fi shahara a bakin malamai amma akwai ra'ayin da ke ganin jihadi fardu ainin ne zai ƙara mana bayani akan wannan ya ce wata haƙiƙo abinda yake tantance bayani anna jinsal jihadi fardu ainin imma bil aikin da za a ce wa jihadi jinsin wani aiki da ya shafi jihadi don daga addinin Allah to wannan farilla ne amma ya bambanta daga mutum zuwa mutum wani iri ne ya zama farali akan kowane mutum yi wa addinin Allah aiki kwazo don daga addinin Allah to wajibi ne wannan ga duk musulmi amma ba kuma wajibi ne akan kowane musulmi sai ya je bakin daga ba kuma gane amma dole da mana da wani aiki daga cikin ayyukan da suke jinsin jihadi ne domin jihadin ba kawai shine zuwa bakin daga da takobi ba akwai wasu sauran jihadi waɗanda ba wannan ba to wajibi ne akan kowane musulmi yi wani nau'i da za a iya kira da suna jihadi imma bil qalb ko dai yayi da zuciyarsa wa imma bil lisan ko yayi da harshensa wa imma bil mal ko yayi da dukiyarsa wa imma bil yad ko yayi da hannunsa fa ala kulli muslimin an yujahida bi naw'in min hadhihi al alwa wajibi ne akan kowane musulmi yayi jihadi da daya daga cikin waɗannan ko fiye da daya ya zama alal akal mafi rauni shine ya zama yana kyamar barna a zuciyarsa yana tunanin yaya kuma zai iya kawo mafita game da gyaran wannan barna wanda wannan aka ce shine mafi raunin imani to wajibi ne ya zama akalla musulmi ya kawo iyanan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yana cewa ƙasa da haka babu imani babu koda komayya ce ta imani inji Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amma al-jihadu bin nafsi kaga da shi jihadi na zuwa da kai bin nafsi wato ka je yaƙi ka zama soja fa fardu kifayatin to wannan fardu kifaya ne wa amma jihadu bil mal yin jihadi da dukiya fa fa fi wujubihi qawlani akwai magana guda biyu game da wajabcin sa sahihu magana mai inganci wujubu cewa wajibi ne لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء domin a cikin alkur'ani umarnin da ya zo a kan yin jihadi ka je da kanka da yin jihadi ka ba da dukiyarka to umarnin ya zo ne lokaci guda kuma daidai wa daida da ka dilala ta iktiran tana nuna dukkaninsu matsayinsu ɗaya da wasu malamai suna gana in za ka ba da dukiya to ba sai ka je da kanka ba dukiyar ka ta wakilce ka amma wanda bai da dukiya to shine in aka kira shi dole ji shine yake nuni maka cewa wannan maganar ba ita ce magana mafi inganci magana mafi inganci shine ko da ka ba da dukiyarka idan lafiyar kalau ka cika sharaɗin wanda ya kamata ya je jihadi baka cikin laisa alal a'raji harajun wala alal maridi harajun baka cikin ire-iren waɗannan masu uzurori din karɓuwa shari'a to yadda ya hau kan talaka wanda bai da ko sisi kai ma haka ya hau kanka ko da kuwa kai ne za ka yi financing jihadin kamar da sahabbai suke yi sahabbai irin su Abdullahi- irin su Abdurrahman dan Auf irin su Uthman dan Affan irin su Sayyidina Abubakar waɗanda manyan attajirai ne kuma sun daɗe suna ciyar da dukiyarsu wajen jihadi wannan bai ba su dama su ce to mun bari mu zauna a gida dukiyar mu ta wakilce mu ba za su ba da dukiyar kuma su shiga cikin sojojin aje da su ina fata mun gane wannan da haka ya ce wajabcin yi da dukiya da wajabcin zuwa da kai duka guda ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yace infiru khifafan ku fita kuna masu ku fita a matsayin ku na khifafan wanda suke wato masu marasa nauyi wasiƙalan da masu nauyi wannan nauyi an fassara shi da dai ko dai nauyi da rashin nauyi ko ya zama nauyi na nufin shekaru rashin nauyi kuma na nufin yarinta kuma an samu aikace eh, sahabbai suna zuwa yaransu da manyansu hasali ma har waɗanda suke da ƙarancin shekaru za su zo suna ta ƙoƙarin sai sun shiga manzala su ɗaya sulamu har yakan tantance su ya duba wanda bai balaga ba ya ce ya koma gida haka ta faru da mutane irin su abdullahi dan umar da makamantansu kamar yadda bukhari ya ruwaito haka tsofaffi din nan kamar yadda ibnu jaririn ya ruwaito wasu kissoshi da suke nuni zuwa ga tsofaffi wasu ma wanda giran irinsu ta sauka sun shiga cikin sojojin jihadi akwai wanda ma kwamandan da kansa ya ce mishi baba ai gara ka koma gida ya ce "Ah, ba zan koma ba wannan jihadin muna yin shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi da abubakar mun yi da umar mun yi da wani yau ma kuma dole mu wasun su kuma har a kashe su su yi shahada to yana iya ɗaukar wannan fasarar ku tafi da ƙarancin shekarunku da kuma nauyin jiki na tsufa yana iya ɗaukan kuma wato can mu ɗauka khifafan ai shubbanan wa kuhulan wa fiƙalan sai zama shiyuhan kenan dattawa ko kuma a fassara in firu khifafan ai nauyin aljihu ya zama fuƙara wa masakin wa fiƙalan masu kuɗi wanda suke da aljihunsa da nauyi da wanda ba su da nauyi aljihunsu da wanda suke da nauyi aljihunsu haka ana fassarawa kuma ila yau khifafan ghairu mashagil wanda ba su da abin yi suna zaune suna jira ne kawai dama a samu abin da za yi fiƙalan mashagilu wanda suke da abin yi suna da ayyuka suna da amare suna da gonaki suna da jari da kasuwanci wasu ma'aikatan gwamnati ne wasu na da taron iyalai da sauransu karka zama irin waɗancan waɗanda suke cewa inna buyutana aura gidajenmu ne wallahi suka yayi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna da sabon dabino da muka ciro shi daga gona ba za mu iya tafiya mu bar shi ba sai mun gyara to fiqalan kenan wanda suke da nauyace nauyace na hidindumu ko mun gane kamar da an ce akwai abubuwan da idan ana yi to sai ga mutane masu nauyace nauyace ba za su iya ba za a yi agaji na gyaran makabarta na share anguwa na wani fandisho din masallaci da sauransu za ga ko mu muhimmancin wannan aikin mutane da suna ganin su a al'ada su suna da abin yi ba sa zuwa in gari ya waye su ma'aikatan banki ne su malaman makaranta ne ma'aikata ne a ofisoshi na ministry da sauransu yan kasuwa ne to za su wuce ne sa ta gaishe ku to Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada a cikin su wanda ya kokari shine sai ya ce to shi ga dukiyar shi ta wakilce shi to fiqalan kenan idan jihadi ne za a je to bai halasta musu su ki zuwa saboda suna da wannan nauyace nauyacen haka kuma ana fassara har ila yau khifafan mushatan masu tafiya da kafa da kuma fiƙalan wanda suke da abin hawa duk waɗannan fassarori akwai su daga malamai da dama cikin tabi'ai da makamantan sun karanta littafin tafsiri na ibnu jarir tabari duk zaka gansu da isnadojinsu da waɗanda suka ruwaito su ba ba ba shine asalin a abinda yake gaban mu ba ballantana mai ta kwararo waɗannan isnadoji da da ruwayoyin wallahu ta'ala ala a takeice Allah ya ce in firu khifafan wa thiqalan ku fita da rashin nauyi ko da nauyace nauyacen ku wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah sannan ku yi jihadi bi amwalikum kaga sai aka fara ambatan ma dukiya da wa anfusikum wurare da dama ka ke fara ambatan dukiya da kuma rayuka malamai suna maganganu akan menene wato wato taujihi na gabatar da dukiya din akan rai saboda dukiya tana da wato soyuwa a wajen mutane wani lokaci fiye da rayuwarsu dukiya mutane a ɗabi'ance suna lissafa bari su batten kuma qur'ani ma ya yarda da wannan mabda'in shi yasa ya kawo mas'ala game da gado bayanin gado na nuni zuwa ga qur'ani ya yarda ka'idar shari'a ta yarda ka mutu ka bawa yayanka har kuma Allah ya tankiya فليعذر الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم wanda suke suna da yara da zuriya 'yan mutsi-mutsi su ji tsoron in sun mutu suka basu wato kasace dukiyar wasu don tsoron in sun mutu ka a ci dukiyarsu sannan manzara su ɗari salama ya ba ma wancan sahabi da ya rashin lafiya sa'ad dan abi waqas ya ba shi shawara akan cewa kar ya sadaka da dukiyarsa ta yadda zai wayi gari ya mutu ya bar magadan shi su zama sun dogara da mutane ya nuna mishi cewa ka bar su da wadata ya fi maka alheri da ka bar su suna masu dogara da dangi da 'yan uwa da kwamitin masallaci da hukumar marayu ina fata mun gane wannan ashe to shari'a ta yarda da mabda'i na mutum ya bar dukiya ga yayansa da sauran magadansa to sai zama wannan ɗabi'a tana tare da mutane da haka idan mutum ga ran shi ga dukiyarsa to sai zama ya fi ganin sauƙin ya gabatar da ran fiye da ya gabatar da dukiya wasu suka ce saboda haka aka fara ambaton dukiya saboda yadda mutane suke tara ta dan gaba amma ran shi ko ya san in ya tashi yin gaba to da ran zai gaba ina fata mun gane to almuhim da shi dilala ta iqtiran da aka ce bi amwalikum wa anfusikum tana nuni zuwa ga cewa matsayin waɗannan abubuwa guda biyu aljihadu bin nafs da aljihadu bil mal matsayin su daya kamar yadda yace fil qur'ani sawa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi muka alkhairi idan da kun kasance kun sani wannan aya ita ma wasu malamai suna ganin ta mansukhiya ce cewa ita ma an share hukuncin ta saboda fadan Allah wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fid din wasu suna ganin wannan aya ta share waccan cewa wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa bai dace mumine gaba ɗaya su fice su tafi jihadi ba kaga an ce infiru kaman hukuncin na shafar kowa kenan sai kuma Allah wata aya yake cewa kar ku fita bai dace mumine su fita gaba ɗaya ba wasu su fita wasu kuma su tafi neman ilimi wasu su tafi kaza to kenan a sa'ad da za a fita neman za ta fi jihadi to za a bar waɗanda ake da buƙatar su kenan su ba za su fita ba to amma wannan baya nuna nasu gaskiya saboda Allah kamar da malamai suka tabbatar a da wannan haka suka ce kuma fadan Allah wa ma kana ma kana li ahli madinati wa man hawlahu min al-a'rab an yatakhallafu ar rasulillah shi ma yana nuni zuwa ga nasku kamar yadda aka dauko daga ibn abbas da ikrima da al-hasan amma wasu malamai daga cikin malaman tafsiri magabata sun saba musu cewa a'a ai wancan wancan umumin yana nan a umuminsa wannan istisna'i ne yanzu to gaciya ce a sada za ta fi jihadin sai ya zama akwai wasu waɗanda al'umma na da buƙatar su musu wasu ayyuka to sai a basu su malamai ne da ma'aikata da likitoci da sauransu to ba za a ce duk su su fita su tafi jihadi ba kamar yadda ko da sojoji a zamanance a cikin zakon da ba sa zuwa fagen fama duk yakin nan da yake yanzu da boko haram akwai wanda bai taba zuwa barna ba hala cikin sojoji kaga ba su ba su infiru kifafan ba gaba ɗayan su an bar wasu abuja helkwata wasu na zaria wasu na sokoto wani kuma ko da ya je maidugurin to yana na ofis akwai abin da yake a ofis shi ba ba ba combatant bane ba zai je war front ba ba zai je bakin daga ga shiga abokan fada ba yana office yana wani rubuce-rubucen shi ko sake-saken shi ko ko yana daukan bayanai ko kuma yana ba da wani umarni to ashe ba kowa ne sai ya je bishaks bakin fagen fama ba to shine wannan abin da take nufi cewa wa ma kana almu'mina liyanfiru kafa wallahu a'lam sai malam ya ci gaba da cewa wa allaka najata minan nari bihi sannan Allah subhanahu wata'ala ya rataye tsira daga wuta ya rataye shida wato jihadi wa magfiratar zambi hakanan ya alakanta gafarta zunubai da jihadi wa dukhulal janna ya alakanta shiga aljanna da jihadi cewa sai an yi jihadi sannan za a shiga aljanna sai an yi jihadi sannan Allah zai gafarta zunubai sai an yi jihadi sannan za a tsira daga wuta fa qala fadan Allah ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله يتي أيها الذين آمنوا يقول لسكي إيماني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم shin in nuna muku bana nuna muku wani kasuwanci ba wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi tijara a nan kamar yadda malaman tafsiri suka ruwaito cewa wannan mas'ala ta sauka ne akan Usman ibn Maz'un radiyallahu anhu wannan sahabi daga cikin sufayen sahabbai wanda ya mutu da wuri kwarai da gaske shine ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya samu labarin cewa wannan mutumi yana nufin zai daina aure zai daina ci da sha zai ta yin sallah da ibada kawai da azumi ba ruwan shi da kowa ba ruwan shi da kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tankiya akan cewa wannan ya saba wa tafarkin shi ruhubaniyanci ne ba tafarkin Annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallama to shine sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to dullani ala tijaratin tunjini tunda ka ce kada na yin aure kada na ƙi ki cin abinci kada na ƙi bacci da dinga cin abinci ina bacci ina aure ina sallah ina kaza ina kaza in dinga fa inna lijjasa dika alayka haqqun wa li kaza alayka kaza kaza kaza wadannan hadisai da suke sanannu kisa ta ainihin sibul matqun shi da sauran abokansa waɗanda suka so su mai da kansu sufaye ba ba ruwansu da kowa ba ruwansu da komai sai sallah sai salati sai azumi sai qiyamul layli kawai to sai ce ka nuna mini ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasuwanci wanda zai tsiratar da ni ranar gobe kiyama to shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa bana gwada muku ba ya ku mu'minai abinda zai tsiratar da ku daga ranar alkiyama daga azaba mai radadi tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum waɗannan fi'ilai guda biyu tu'minuna da tujahiduna idan muka kalla da kyau zaka ga fi'ili ne mudari wanda kuma babu wani abu da ya gabace shi wanda zai bashi zai daure shi ko me kaza zai zama marfu'i ne wa alamatu raf'ihi bin nan subutun nun ta cikin ainihin af'alul khamsa wanda kuma a bisa kaidar larabci ba a yin umarni da fi'ili mudari sai in ya zama an ƙara mashi lamul amri wato kamata ya zama litu'minu billahi ko kuma aminu billahi ku yi imani da Allah shine zai zama wato ta inda ake muku wasu suna ganin to don haka za a ɗauki cewa wannan mudari ne bi ma'anar amr kamar yadda limamu zajjaj da shi da almubarrid suke gani wasu kuma suna ganin a za a kaddara cewa hal tu'minuna billahi shin ba kwa yi imani da Allah ba kamar da aka aka faɗi nan hal adullukum to kuma hal tu'minuna billahi wa hal tujahiduna fi sabilillahi ba kwa yi imani da Allah ku yi jihadi ba duka kuma wannan taujihat ne wanda suke karbabu a larabci dan ga can jawabul qasam din amin jawabul talab din yaghfir da kuma wa yudkhil gashi nan da da daurin sana jawabul talab والله تعالى أعلم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيله بالله ورسوله wa tujahiduna fi sabilillah ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tujahiduna fi sabilillah sannan ku yi jihadi dan daga kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum kaga nan ma aka ambaci amwal sannan aka ambaci nufus zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi gare ku idan da kuna da masaniya da kun san abin da ke cikin shi da shi yafi alheri gare ku domin idan kuka yi wannan shine cinikin nan zai kullu wanda zai zama magana akan shi na faɗin Allah inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna zuwa ƙarshen aya ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم جواب الطلب ده in an an nemi wannan ku yi wannan abu idan kun yi shi to abin da zai biyo baya shine yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku laifukanku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku aljannu aljannoni wanda koguna suke gudana ƙarƙashinsu wa masakin tayyiba ya ba ku gidaje wurin zama masu daɗi fi jannati adnin a aljannun adn zalikal fawdul azim wannan shine rabo mai tsoka da za ku samu wannan shine sakamakon da ya ambata da yake cewa wa'allaka najatan minan nari bihi Allah ya alakanta tsira daga wuta da jihadi wa magfiratar zambi ya alakanta gafata zunubi da jihadi wa dukhulal jannati sune waɗannan abubuwan da gashi nan kamar yadda ya ambata yudkhilukum yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatin fi jannati adnin dhalika al-fawz al-azim Allah ka samu a ciki wannan shine kasuwanci din mai kyau da Allah yake cewa hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kamar fadan Allah innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur suna fata sun shiga wani kasuwanci wanda babu faduwa a cikinsa Allah ka samu a cikin riba wannan kasuwanci malam ya ci gaba da cewa wa akhbara annahum in fa'alu dhalik Allah ya sake bada labarin cewa su musulmai idan suka aikata jihadin nan a aqahum ma yuhibbuna min an-nasr wal fath al-qarib a cikin dai wannan sura ta safi Allah ya ba su labarin cewa baya ga aljanna da zai ba su a lahira da gafarar zunubai da kuma ɗaukaka da zai ba su wanda kamar yadda hadisi ya tabbata cewa mujahidi soja na musulunci ana gafarta mashi da farkon jinin shi da zai daga daga jikinsa za a gafarta masa dukkanin zunubansa to bayan wannan alƙawuran da Allah ya musu na falala da alfanu na lahira sai kuma ya musu alƙawarin falala da alfanu na duniya da ya ce wa ukhra tuhibbunaha da kuma ɗayar falalar wadda kuke so wa ukhra anan tana iya zama ma'tufa ala tijaratin sai zama kenan wato majrura ce hal adullukum ala tijaratin sai da kuma hal adullukum ala tijaratin ukhra wa ukhra tuhibbuna zai iya zama kuma wani isti'nafi ne sabon zance ne wato baya ga wancan sai a ce wa ukhra ai wa tijaratun ko wa fadilatun ukhra tuhibbunaha da kuma wata farala da kuke so ta nan kusa ita ce mene nasrun minallahi wa fathun qarib kuna son idan kun je jihadi ku ci nasara ba so kuke duk ku je a karkashe ku ba a wa yattakhidha minkum shuhada ba so kuke ku je a karkashe ku ba so kuke ku ci nasara sannan kuma ku samu waccan falala a lahira da haka jihadi ba irin yadda yan burama suke kallon shi bane wai a je a ta kashe mutane kar ana celebrating cewa sun yi shahada ba haka ake jihadi ba so ake a ci nasara da haka dukkan tsare-tsaren da za a yi na cin nasara su za a yi ba tsari za a yi kawai da mutane sai su dinga buɗe kirjinsu a gaban abokan gaba kawai suna kashe su wannan ya saba jihadin kowa ma babu wani soja mai hankali akan ko me yake yaki wanda zai zama haka babu wanda kawai dinga buɗe kirjin shi ana harbin shi yana kabbara ana harbin wasu wasu na tsallakawa wannan akwai motsuwa kwakwalwa a cikin irin wannan tunanin to da haka kuna son ku ci nasara nasrun minallahi nasara da Allah zai baku wa fathun qarib wasu suna fasara cewa fathun qarib shine wato fathu makka da zai zo nan kurkusa nasarar da za ku samu gama gari shine nasrun min Allah nasara a kowane ɗaiɗaiwan jihadi wa fathun qarib da wani buɗi da Allah ya muku tanadi shi a nan kusa amma binnan fasarar ba ta takaituwa akan wannan duk wani nasara da musulmai suka samu fathu ne da haka ba fathu maka kawai ake ce ma fathu ba yaƙe-yaƙen da musulmai suka yi wanda suka ci nasara ana ce musu fathu kaza fathu fathu qadisiyya fathu andalus fathu kaza duk inda aka bude aka shigar da musulunci aka kai musu alkhairin addinin Allah tauhidi to ya zama fathu ya zama budi ga al'umma ya zama budi ga su ma kansu mutanen ƙasa malam ya ci gaba da cewa walakum khaslatun ukhra tuhibbunaha wato kuna da wata wato falala da kuke son tafil jihadi wahiya ita ce nasrun min Allah wa fathun qarib ita ce nasara da Allah zai baku da buɗi na nan kusa wa akhbara subhanahu annahu ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa ya riga ya sayi wato nafsu da amwalu to nan kuma kaga sai aka fara gabatar da nafsu da akan amwal domin a nan kuma cinikayyar wajen rai ɗin saboda darajarsa babu abin da zai iya siyansa in ba Allah ɗin ba da haka Allah ya haramta rayuwa in ba shi ya ce a ɗauke ta ba saboda darajar rai ta fi darajar dukiya idan dukiya ta watse za a iya samun wata za a iya ci gaba da rayuwa amma bai yiwa a rayu babu rai rai ɗin shine rayuwar da zaran ya rabu da jikin to babu sauran rayuwa to da haka anan tunda ciniki ne sai aka fara ambatan abu mafi daraja shine rai inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum kaga nan ba fara cewa amwalahum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna cewa dukiyar da Allah zai biya da ita ita ce aljanna Allah ya sai ran da dukiyar kuma zai biya da aljanna tare da cewa da ran da dukiyar duka nashi ruhin da ke jikin mutane na Allah ne dukiyar ma da Allah ba mutane wa anfiqu mimma ja'alakum Allahu mustakhlifina fi wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azarta ku ku ciyar daga abin da muka ba ku wakilci akai kaga duka na Allah ne komai da ke duniya na Allah ne sannan kuma amma sai Allah ya dauka ya ce ya siya a wurin mutane ya siya kuma ya biya da abu mafi tsada wanda ba wanda zai iya biyan wannan cinikin sai shi kamar da sayyidina Usman radiyallahu anhu yake faɗa a cikin kisra shahararriya za mu zo mu karanta ta a nan gaba da aka kawo mishi wannan kayan kasuwanci ana ta sa mishi tai ana ta ƙara kuɗi ana ta ƙara tai yana cewa na siyar siyan da babu wanda zai iya tayawa to wane ne ya sai wannan abu da kake cewa babu wanda zai iya tayawa yace na siyarwa da Allah manzo Allah sai Islam shine yaji dadi yaji dadi yake cewa ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm manzo Allah sai Islam yake cewa daga yau duk abin da Usman yayi ba zai cutar da shi ba ko da yayi wani zunubi ko yayi wani kuskure ko ya samu gazawa ko tasgaro wannan abin ba zai shafi falala da dauka da Allah ya mishi ba radiyallahu anhu wa salawatullahi wa salamuhu ala rasuli al-muhim malam yace Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin cewa ya siyi rayuwar muminai da dukiyarsu su sanya rayuwarsu da dukiyarsu a wurin tafiyar da jihadi na Allah da daga addinin Allah da ci gaban ayar kinan da yake cewa ku ishtara min almu'minina anfusahum bi amwalihim wa amwalihim bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi tawrati wal injil har zuwa karshe cewa Allah ya ba da wannan kasuwanci kuma ya siya ya biya su ba da rayuwarsu da dukiyarsu don jihadi su kashe a kashe su don ɗaga kalmar Allah Allah ya ce wannan alkawari ne a cikin alkur'ani da attaura da injila wato tun da tafan baya Allah ya waɗannan alkawarin da muminan baya da haka alkawari ne wanda yake tuntuni Allah akan shi yake gudana babu magana canzawa وأضاءهم عليها الجنة أضاءهم بمعنى وأعاضهم كي يمي مسو أي وأعطاهم ya ba su aljanna a madadin rayukansu da dukiyoyinsu idan suka je jihadi wa anna hadhal aqda kuma Allah ya bayyana cewa wannan kasuwanci wannan kullun kasuwanci wannan yarjejeniya wal wa'ada da wannan alkawari qad awda'ahu afdala kutubihi al munazzala min as-sama ya taskace ya sanya wannan bayani a cikin littattafai mafiya falala da Allah ya saukar shine alqur'ani mafi falala gaba daya sai kuma wanda suke biye da shi at-taura da injila to Allah ya ce wa'adan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an Allah ya sanya wato wannan alkawari a cikin at-taura da injila da qur'ani to nan kuma ya jero su ne bisa jeren giyar zamani wanne aka fara saukarwa attaura sannan injila sannan alkur'ani ba jeren giyar fifikon falala ba ce a fifikon falala kan kaulan wahidan qur'ani ya fi su domin shi muhaiminan alaihi ne ya riga ya mamaye su gaba ki daya ina fata mun gane wannan Allah ya sanya wannan alkawarin wannan ne kawai alkawarin da Allah ya ambata ya ba da labarin cewa ya sanya shi a littafan daga guda uku wannan na nuni zuwa ga darajar wannan alkawari ya sanya shi a dukkan littattafansa wa hiya tauratu wal injilu wal qur'an thumma akkada zalika bi ilanihim annahu la ahada awfa bi ahdihi minhu tabaraka wa ta'ala bayan nan kuma Allah ya sake ba da labarin wa man awfa bi ahdihi min Allah wa ya kai Allah cika alkawari bayan Allah ya ɗauki alkawarin ɗauka alkawarin kawai ya isa sannan ya ce ya sa an taskace wannan alkawarin a littafan nan masu daraja guda uku sannan kuma Allah ya tuna wa mutane cewa su sani fa ba wanda ya kai Allah cika alkawari in ma ba a rubuta ba shi zai cika in ma ba a rubuta a wurare har guda uku ba ɗaya ne kaɗai shi zai cika to na kuma ga an yi waɗannan wato rubuce-rubuce don nuni zuwa ga daraja alkawarin wa man aufa bi ahdi min Allah sannan sai Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi ba'atu ku je ku fara yi wa juna albishir ku fara yi wa juna murna cewa alhamdulillah mun dace Allah ya ba mu falala kaza gashi nan thumma akkada zalika bi ilanihim annahu la ahada awfa bi ahdihi min Allah minhu tabaraka wa ta'ala babu wani wanda yake Allah madaukakin sarki cika alƙawari thumma akkada zalika بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عقدوه عليه sannan Allah ya ƙara bayani akan cewa su tafi kawai su je su taima juna murna da bishara akan wannan alkawari da suka yi wa da Allah ya kulla da su sun ma'alamun anna zalika huwa al-fawd al-azim shi wannan kuma shine rabo mafi tsoka kamar da ayoyin suke bayyanawa falyata'ammal al-aqilu ma'a rabbihi aqda hadha tabayu yace to mutum mai hankali wanda aka kulla wannan ciniki da shi ya kamata ya tsaya ya nutsu ya nutsu akan wannan kullun ciniki da Allah ya yi da mutane ma a'azama khatarahu wa ajallahu ba abin da ya kai girman wannan kulla ciniki ba abin da ya kai shi daraja daukaka fa inna Allah azza wa jalla huwa al-mushtari Allah shine mai saye wasaman jannatun na'im kudin da za a biya abinda za a biya a sayi ranka da dukiyarka shine aljanna ta ni'ima wal fawzu bi ridahu za a biya da aljanna a ƙara maka da samun yarda Allah wattamattu bi ru'yatihi hunaka da jin daɗin ganin Allah a aljanna Allah ka samu a ciki wallazi jara ala yadihi hadal aqdu wanda kuma yake shine dillali wanda ya gudanar da wannan kasuwancin buruka din da ya gudanar da wannan cinikayya hadal aqdu ashrafu rusulahu ashrafu rusulihi wa akramu shine manzo mafi daraja manzo mafi daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashrafu rusulihi wa akramuhum alaihi min al malaikati wal bashar mafi girman darajar manzanni wanda Allah ya fi ganin girman shi fiye da dukkan sauran manzanni cikin mutane da annabawa dama Allah Allah ya tafi mana mala'ikati rusulan wa minan nasi akwai manzannin Allah mutane sunuhu da sauran annabawa da manzanni akwai manzannin Allah mala'iku su jibril da sauran tawagarsa waɗanda suke rako shekawo wahayi da sauransu to a cikin dukkanin mutane din nan cikin manzanni wato zababbu kenan da kuma mala'iku su ma zababbu din nan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da su a daraja da daukaka da samun shiga da kima a wajen Allah to shi kuma shine dillalin da Allah ya bashi dama ya zo ya sanar da wannan kasuwanci kaga wannan na nuni zuwa ga darajar kasuwanci fa inna sil'atan hadha sha'anuha kaga sil'a wato kayan siyarwa wanda za a ce wannan shine matsayin kayan laqad quyyat li amrin azim babu shakka an tanaji wannan kayan siyarwa dan al'amari mai girma wa khatbin jasimin dan mas'ala wata ke babba me kayan siyarwa shine rayuka da dukiyoyin muminai aka tanaje su za a siya waye ce zai siya Allah da me zai biya da aljanna da yardarsa da gafararsa da ganin fuskarsa wane ne wanda Allah ya aiko ya zo ya kawo wannan tayin shi na dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu shakka babu kasuwancin da kai wannan daraja da kima ko bai kamata wani ya rawa kafa ko ya tsaya yana tunanin sai ya yi shawara ko sai ya binciki yan uwanshi ko sun yarda ya siyar ko kuma an riga an an yi tayi yana son kari duk bai kamata ya wannan tunanin ba ya siyar kawai ya sallama nan da nan in dai shi mumini ne ya karbe ka wannan wannan babban riba da ya samu sai ibnu qayyim al-jawziya ya kawo baiti yake cewa qad hayyaquka li amrin law faqinta lahu farba bi nafsika anta ra'ama al-hamali ce qad hayyaquka li amrin haqiqa an shirya ka an tanaje ka dan wani al'amari laufaƙinta lahu da ka tsaya ka fahimce shi to da ba za ka yi wasa ba farfa bi nafsika an tar'a ma alhamali kai wa kanka kai ka bi a hankali farfa bi nafsika ka tausaya wa kanka an tar'a ma alhamali kar ka je kana kiwo cikin inda babu abin da za ka ci kar ka je kana shirme an tanaje ka dan babban al'amari ne wannan baiti kamar da kuke gani baiti ne wanda kamar yadda malamai suka ba da labari kuma abu ne sananne shine baiti na karke a wata waka shahararriya wadda ake ce mata lamiyatu al'ajam lamiyatu al'ajam ta malam abbaga ra'i akwai akwai wani mawaki a jahiliya sananne da ake ce mushi shamfara sunan shi kayan biyu ko dai Sabit ibn Aus al-Azdi ko kuma Amr ibn Malik al-Azdi wannan shine sunan shi da fi shahara to wannan mawaki shahararren mawaki ne a jahiliya daga cikin mawaka yan tauri yan fashi irin wanda suka yi baran-baran da kabilunsu din nan wanda ake ce musu sa'alik ya rasu shekara saba'in kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kafin shekara talatin da fara musulunci ya rasu ko kuma kace aka kashe shi a ɗaya daga cikin farmaki da suke kaiwa ma makabilu don shi ya yi alkawarin sai ya kashe mutane ɗari ne a wata kabila da suka taɓa yakan shi to yana fita kullum yana zuwa ya je ya laɗe ya harbe su yana kirga waɗanda ya harba to a cikin yana ta tarawa yana kirgawa wata ranar su ma Allah ya ba su sa'a kan shi suka mishi kofar ragu suka kashe shi shamfara ana ce mishi amru ibn malik mawaki ne shahararre mahayin doki kuma su'uluk to yana da waka shahararriya da ake ce mata lamiyatul arab lamiya wato waka mai karewa da lamun ta larabawa shahararriya waka ce wanda yake cewa a farkonta aqimu bani ummi matiya sudurihim fa inni ila qaumin siwahum la amyal wannan shahararriyar waka ce duk wanda ya karanta adab ko da dan islamiya ne adab ya san wannan aqimu bani ummi matiya sudurihim fa inni ila qaumin siyahum la amyal waka ce shahararriya mai cike da fasaha wadda kuma malaman adab sun ba ta muhimmanci kwarai allama jarullahi zamakhshari mai kashaf ya mata sharhi sananne shine ajabul ujab fi sharhi lamiyatul arab wanda littafi ne juz'i guda baya ga shi akwai wasu mawaka masana a adabi wanda suka yi mata sharhi to sai aka samu wani mawaki daban wanda shi kuma ba balarabe bane a lokacin da musamman zamanin daular abbasiya da mutanen da ba larabawa suke ta kokarin su gogoriyo da larabawa shi kuma sai mata kama a ce kishiya kenan sai sa mata suna laniyatul ajam kaje da suna ya samu asali waccan laniyatul arab shi kuma sai sa wasa tashi suna laniyatul ajam shi ya rasu shekara ta ɗari biyar ne da sha hudu ko kuma ka ce shi ma kashe shi akai ya bisa hakikanin abin da tarihi ya nuna wasu rigingimu da suka faru tsakanin wasu sarakuna sai zama shi yana da wala'i da ɗaya daga cikin sarakuna mutumin da ke da wala'i da shi din sai aka ci nasara akan shi sai aka kama duk mukarrabansa a karkashe su shi ba a kashe shi ma da wuri ba sai da aka kera tuhumomi na ƙarya cewa mulhidi ne cewa zindiki ne saboda bai yiwa a kashe shi kawai haka nan babban malami ne ba tare da an nemo hujja ba to aka kera wannan tuhumomi na ƙarya aka lafaka su aka kashe shi karanta littafin siru alamin nubala littafin wafayatul ayan na ibnu khillikan da makamantansu to shine at-taghra'i al-amid mu'ayyid abu isma'ila al-husayn ibnu ali al-asbahani asalin sunan shi kenan ya rubuta wannan waka a shekara ta ɗari biyar da biyar kamar shekara tara kafin rasuwarsa a garin bagdad ya yi ta yana mai kwaikwayon waccan lamiya ta shamfara ita ma wannan din ta samu sharhin malamai da yawa malam wannan baturan nan Brockliman mai littafin tarihul adabil arab ya bada labarin cewa akwai sharhi sama da hamsin da aka yi mata akwai shahararrun sharhinta akwai na liman musuyuti ya shahara akwai na abul baka'il ukubari al-ukubari wannan babban malamin adab da loga shi mai masa sharhi akwai khalil ibnu aibak as-safadi wannan malami daga makarantar imamu zahabi mai littafin tarihin nan sananne da ya bi bayan imamu zahabi shi ma yana da sharhin da ya mata cikin sharhohi kala daban-daban sama da guda hamsin akwai wani malami ma a nan kasar makka da yake rayuwa yanzu nasiru sa'adi shi ma yana da sharhin da ya mata waka ce mai cike da hikimomi da fasahohi da maganganu masu ratsa zuciya waka ce kuma mai tsayi kamar da zahabi yake wasafa ta yana cewa kasida ce take badi'a maliha da sauransu to a ƙarshen ta ne yake faɗan wannan baiti yake cewa a qad hayyuka li amrin qad fatinta lahu farba bi nafsika anta ra'ama alhamali na fata mun gane kaman kawai ibn qayyim ya datsu ne yayi hujja da shi dan tabbatar da abinda ko kuma ƙara armashin abinda yake faɗa cewa abu ne al'amari ne mai girma cinikayya ce mai daraja da tsada sai yanko wani baiti da yake faɗan irin wannan magana cewa kamar yana cewa ne ranka da ke jikinka da dukiyarka da ka tara to ka tanaje ta don wannan muhimmin aikin ka bayar da ranka don wannan muhimmin aiki na jihadi kar ka je ka sarye da dukiyarka da rayuwarka ga abin da bai kai daraja wannan ba maharul mahabbati wal jannati bazlun nafsi wal mali limaliki malladi ishtarahuma min almu'minina sadakin kaunar Allah da sadakin neman aljannar Allah shine bazlun nafsi wal mali ka saryar da rayuwarka da dukiyarka limalikihima ga wanda ya mallaki rayuwar da dukiya shine Allah kenan subhanahu wataala alladhi ishtarahuma min almu'minina wanda shi ya mallaki rayuwarka da dukiyarka ya kai mumini sannan kuma yace ya siya ya siya kuma da abu mafi daraja shine aljanna famalil jinani famalil jabanil mu'ridi al muflisi wa sawmi hadhihi sala yace wannan cinikin yafi karfin rago malalaci matsoraci jaban matsoraci al mu'ridi wanda ya kau da kai ya shiga cikin gida ya buya cikin mata al muflis wanda asirin shi ya tono wanda yake asirin shi ya tuna cewa malalaci ne wa saumi hadhihi sila ba shi babu babu ciniki ko yin bage shine sau wato kamar da ake cewa la yasumu ala saumi akhihi kada mutum ya shiga cikin ciniki tattaunawa da ake na ciniki neman ragi da neman ƙari da sauransu shine sau wannan ciniki ya fi karfin rago rago ba zai iya tayawa ba yawa tayi ake cewa ko rago wannan ciniki ya fi karfin shi ya fi karfin tayin shi ba yi da kudin ba yi da wurin ran da zai taya yadda ka san dai ko a kasuwa ne idan ka shiga siyan kasuwa ka shiga siyayya gwargwadon wayewar kanka da shekarunka da karfin tattalin arzikinka ka san abin da za ka yi tayawa ka san abin da za ka taya a kunnen ka zo ka taya ma ba za a saurare ka ba da za ka almajiri yanzu da yake yawo yana ko dan kanzo zai tafi gurin masu sai da mota ya ce nawa wannan marsan din sai suka kula mai mari sai taugawa mu waje ka je ka zauna gumbi abincin ta in ta in an siya a san maka ta fi karfin shi ko yau haka yaro karami misali akwai akwai abin da ya fi karfin siyan shi ko ya je zai siya a shago ba za a siya mushi ba za a ce na ya samu wannan kuɗin ko ya ɗauko kuɗin mahaifin shi ne ba ta sani ba ko ya tsinta ne to haka rago malalaci wannan ciniki ya fi karfin shi haka marowaci wanda yake kankame dukiyarsa bai so ya sake ta dan Allah to wannan ciniki ya fi karfin shi billahi ma hudilat fa yastamu hal muflisuna yace na rantsi da Allah wannan akuyar ba ta rame ba ba mai rama ba ce ballantana kowane fallasashe kowane talaka ya ce zai taya ta kamar yana ishara zuwa ga wannan karin magana da ake yawan fara a waƙe cewa laqad hadulat hatta bada min jiladiha kulaha wa hatta samaha kullu muflis ce wannan akuya hakika ta yi rama rama har ana ganin kodarta ta jikin fatarta ana ganin kwanciyar kodarta a jikin fatarta ai zama kowa ma na iya taya ta saboda ya san cewa mai arhaci wala kasadat kuma bata lalace ba ba rababbiya bace kasad shine fasad decaying bata lalace ba balantana kowa wato ba gumama bace ba ɗan bace ba ba no no notice ake cewa ko ba scrap bace duk irin waɗannan abubuwan da ake siya wanda kowane malalaci na iya siya kowa na iya siya ba kuma abin nan bane yaɗi ne da da da da da kwashe ba ko ragowa ko kwantai duka ba wannan bane fayabi'uha bin nasi'ati al-mu'siruna ba wai ta lalace bane yadda al-mu'siruna masu marasa shi ko kuma wanda suke siyarwan wanda suka yi kwantai fa ya bi'u sai ya siyar bin nasi'a ya ce an samu kuɗin a bayar idan mutum ya kwantai yana kasuwanci ya kwantai wanda ya san in ya kwana asara ta yi yawa to da ya asara sai bayar bashi ai ko sai bayar bashi wani abun da misali in ba a siyar da shi ba yanzu zai lalace ko zai riɓe ko zai yi tsani ko gobe ba za a siye shi ba ba a siyan kwanan nan shi to ya samu wanda zai ansa bashi kawai sai ya bayar je ka kawai ya zama dai da ya asara duka gara ya jinkirin ansan kuɗin to ba irin wannan kasuwancin bane laqad uqimat lil ardi fi suqi man yurid hakika wannan kasuwanci wannan kayan kasuwanci an baza shi an kasa shi a kasuwa lil ard wato ga an kasa fi suqi man yurid a kasuwar wanda yake so kasuwa ce mai daraja haja ce mai kima haja ce wadda kowa ke nema falam yarda rabbuha laha bi thamanin duna bazlin nufus Allah ubangijin aljanna bai yadda ya siyar muku ya ba ku ita da wani abu da za ku bayar ba ƙasa da rayukan ku da za ku saryar Allah bai yadda ya ba da aljanna da ƙasa da haka ba fata akharar bakkaluna da aka malalata ‘yan tambele masu sanyin jiki masu nauyin jiki sai suka yi da baya da baya ba za su iya bada rayuwarsu ba wa kamal muhibbuna masu ƙaunar samun aljanna sai suka miƙe yantabiruna suna ta kallo suna jira ayyuhum yasluhu an yakuna nafsuhu saman suna so su tabbatar wane ne a cikinsu wanda ya cancanta a ce ran shi shine kudin kasuwancin fadarati sil'atu bainahum sai aka yi ta juyawa da wannan kaya ana ta neman a cikin su waye da dace waqa'at fi yadi azillatin alal mu'minina izzatin alal kafir sai ta fada hannun waɗannan waɗanda suke a idan muminai kamar su ba kowa bane amma a idan kafirai manya ne wato muminai a idan junansu kamar yadda yazo cikin tarihin sahabbai da dama ba su da cika ido ba su da kama ta cika ido sahabbai da tabi'ai a zamanin su ba a gane su da manya-manyan motoci ko manya-manyan riguna ko manya-manyan agogo da hula da ƙanshin turare da taron mabiya da da escort da da jiniya da sauransu ba a gane su da wannan mujahid ibnu jabar da muke ambata ɗazu a karatu ɗaya daga cikin manyan tabi'ai a wajen ilimin tafsiri aka ce wa ma kanat lahu hay'atul ulama ba yi da kama irin ta malamai ba yi da kwarjini na malamai wani sabi ka ganshi ka ɗauka almajiri ne galibin su jibai ibn mas'udin wanda aka ce kafafun shi ɗan sirare ne a ana mai dariya idan an gansu haka suke jibi mus'ab dan umair wanda ba yi da wando ma riga ce kadai gare shi ko kudin wando ba yi da shi to haka suke ba su da cika ido idan an gansu wai kama ta irin abubuwa da mutane a zamun nan baya da su ake gane kamar mutane ana gane kamar mutane a zamun nan baya da cika idansu da irin suturin da suka saka da irin ababen hawan da suke tare da su da yawan masu raka su da ire-iren abubuwa ire-iren waɗannan da su ake gane su to su sahabbai da da sauran muminai ire-iren su ba ba su da wannan cika idan ba shine a gaban su ba malam ya ci gaba da cewa lamma kafal mudda'una lil mahabba qulibu bi iqamatil bayyina ala sihhatid da'wa to yayin da aka samu masu cewa masu kururuwa na cewa su suna kaunar wannan sal'a ta aljanna sun yi yawa to sai aka nemi kowa ya kawo hujja akan cewa da gaske ne yana so kowa ya kawo hujja shi aka nemi da su kawo hujja falau yi utan nasu bi da'awahu da za a baiwa dukkan mutane abin da suka yi kururuwa duk wanda ya ce kaza na shi a bashi kawai ladda alkhali hirfata ashaji wannan karin magana ne larabawa shahararre wanda asalin shi ana cewa ne wailul lishaji min alkhali ana cewa asalin mutumin da ya fara faɗan wannan karin magana shine aksam ibnu saifi al-yarbu'i wanda shahararren mutum ne a jahiliya hakimi ne likita ne ma mai ba da magunguna da sauransu ya daɗe sosai a duniya ya riski aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman tarihin sahabbai musamman ibnu hajirin a cikin al-isaba da kafin shi su al-imamu ibnu sakan da su ibnu manda sun ambace shi a cikin mutanen da suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi kokarin ma su nuna ya musulunta amma dai akwai sabani wanda ba a tantance shi ba game da tabbatar da musuluncinsa sai dai an ba da labari da wasu isnadoji wanda suke mursalai cewa sa da musulunci ya bayyana ya so ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi azama haka sai mutanen shi suka hana shi fitowa kuma tsoho ne dattijo ne a lokacin shekarun shi sun wuce ɗari kamar yadda abin nan ibnu hibbana ya ba da labari a littafin shi mai suna kitabul mu'ammarina cewa sai ya aika ɗan shi don ya je ya mushe interview da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yaron ya zo aka ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mushi wasiƙar mahaifinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi amsa ya koma to wai da ya je sai yake tambayarsa ya kaga mutumin ya ce na gan shi yana umarni da kyakkyawa yana hani game da mummuna to sai tara jama'arsa ya ce ya musu jawabi ya ce lalle ina horon ku da ku je ku bi mutumin nan to a lokacin sai aka samu malik bin nuwaira wani wanda daga baya ya musulunta kuma daga baya an kashe shi a cikin wasu fitintunu wanda khalid ibn walid ya kashe su dinnan duk kissa ce wannan sananniya khalid ya zo garin su ita ba sa kiran sallah zamanin yaƙe-yaƙen ahadun rida ya kashe malik bin nuwaira wanda matsala ce sananniya da kuma akwai wasu sarƙaƙiya a cikinta wanda ba su ne mahallin magana yanzu ba to wannan malik bin nuwaira sai mike ya ce ya ce wannan tsoho na ba ya rude ba ya rude kun ji abin da yake faɗa to shine sai yake cewa wailul lishaji min alkhali ashaji shine wato wanda yake da abin yi wanda kanshi ke cike da maganganu to ya shiga uku a hannun alkhali wanda babu komai a kan shi kamar yadda wato waje Allah ba da kuma libadin fitna malami yana shan wahala a hannun jahili mai kuɗi na shan wahala a hannun talaka manya suna shan wahala a hannun yara iyaye na shan wahala a hannun yaya ba haka bane kowa da fitinar da Allah ya jarce shi da ita mutanen gari suna shan wahala a gun shugabanni shugabanni na shan wahala a gunsu a attajirai suna shan wahala a gun talakawa talakawa na shan wahala a gun attajirai jahilai su sha wahala a hannun malamai malamai su sha wahala a hannun jahilai haka abin yake kowanne is a two way thing go da alhaba da kuma libadin fitnatan a tasbiru to shine sai ya ce wailul lishadiyyi min al-khali wato yana nufin kamar shi yanzu ya shiga uku shi da yake da fasaha da dadewa a duniya da experience ya faɗi magana wani dan matashi kai haka mai zafin kai ya ce ba haka ba to kaga rayuwa ta lalace abin da yake ishara to shine malam yayi amfani da wannan karin magana anan yake cewa da za a baiwa duk wani wanda ke da'awa abin da yake da'awa akan shi to ladda al-khaliyu hirfata shaji da wanda yake bai da komai bai da abin yi da yayin kurarin cewa shine yake da abin yi ba masu yi ba wato da jahili yayi da'awa ilimi da talaka ya da'awar sarauta da mara kuɗi ya da'awar kuɗi da wanda ya bai sani ba ya yi da'awar sani ina fata mun gane duk dai za ka iya buga misalai na irin abubuwan da suke kishiyar juna a irin haka kamar da na ambata ibnu hajarin ya kawo wannan kisa a cikin littafin wato al-isaba fi tamyiz sahaba a kashin da yake magana akan mutanen da suka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko suka yi zamani da shi amma waɗanda babu tabbacin sun musulunta sannan haka a abu hatim ibn hibban al-busti a littafin kitabul mu'ammarina haka al-imamu ibn kasirin a cikin littafin al-bidayatu wan nihaya da wasu malamai duka sun ambaci wannan tarihi ne sananne a gun malaman tarihi wallahu ta'ala a'la malam ya ci gaba da cewa fatanawwa al-mad'una fi shuhudi sai aka samu wato samun masu da'awar masu cewa suna ƙauna masu wannan kurari almudda'una fatanawa almudda'una fi shuhudi da aka ce su kawo shaida na meye tabbacin cewa suna ƙaunar Allah suna ƙaunar aljanna kuma suna shirye da su siyar da ransu dan aljanna sai suka kawo shaidu kala daban-daban faqila sai aka ce la tathbutu hadhihi da'awa illa bi bayyina aka ce wannan kurari wannan claim din ba zai tabbata ba sai an kawo hujja kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah nan ma yayi wato iktibasi daga aya cikin sura Ali Imran idan da gaske ne kuna kaunar Allah fattabi'uni ku bi ni ni annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama yuhibbukum Allah idan kuka yi haka Allah zai kaunace ku fata'akhkhara al-khalqu kulluhum sai dukkanin halittu suka ja da baya da suka ji wannan cewa ga shaidar da za su bayar ga abin da zai tabbatar da da gaske suke yi wasa bata atba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam sai mabiya manzon Allah ne kawai suka saura sahabbai da tabi'ai da na bayan su fi af'alihi wa aqwalihi wa hadihi wa akhlaqi ba wanda suka saura sai masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bin shi akan ayyukansa masu bin shi akan maganganunsa masu bin shi akan tafarkin shiryarsa masu bin shi akan ɗabi'unsa ba masu cika baki ba fatulibu bi adalatil bayyana sai aka nemi su da su kawo wato hujja tabbatacciya akan cewa da gaske ne su suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakila aka ce da su la tuqbalu al adalatu illa bi tazkiyati ba za a karbi adala wato ba za a karbi shaidar da za ku bayar ba sai an samu tantancewa yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im sune wanda suke jihadi dan daga karma Allah kuma wanda ba su jin tsoron zargin mai zargi akan ayyukansu na jihadi fata akhara aktharul mudda'ina lil mahabba nan ma sai aka samu wasu ƙara ja da baya suka ja jiki suka tsorata ba su da hujja wa qamal mujahiduna fa qila lahum sai mujahidai ne kawai suka saura sai aka ce musu inna nufusal muhibbina wa amwalahum laysat lahum kun yadda cewa zukatan masu kauna da dukiyoyinsu ba nasu bane na Allah ne fa sallamu ma waqa alaihi al-aqd sai suka miƙa wuya suka yadda da abin da aka kulla kasuwancin akai nan kamar yana mana wato abin nan kwatanci ne akan yaya abin yake faruwa kafin mutum ya iya sallama rayuwarsa da dukiyarsa don Allah fa inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna aka ce musu lalle Allah ya siyi rayuwar mu'minai ya siyi dukiyoyinsu da cewa zai ba su aljanna wa aqdu tabayu'i yujibu taslima min aljanibai kuma batun da ke cikin kasuwancin ka'ida da ke cikin takardar kasuwancin shine bangarori biyun duka a miƙa su falamma ra'at tujjaru azamatal mushtari yayin da 'yan kasuwa suka ga girman wanda zai siya shine Allah kenan wa qadara saman da kuma darajar kudin shine aljanna wa jalalata qadri man jara aqdu tabayu ala yadihi da kuma girman darajar wanda shine dillalin shine manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa miqdar alkitab alladhi uthbita fihi hadha alkitab da darajar alqur'ani da sauran littafan da Allah ya bayyana wannan kasuwancin a ciki arafu anna lis-sil'ati qadara wa sha'ana laysa li ghayriha min as-silai sai suka tabbatar da cewa wannan kayan kasuwancin to yana da daraja da girman al'amari wanda babu wani kayan kasuwanci da ke da wannan daraja fara'u min al-khusran al-bayyin wal ghaban al-fahish sai suka gane cewa na daga cikin asara mabayyaniya da kuma wauta wadda take tayi nisa an yabi uha bi samanin bakhin su sai da wannan dukiya ta su wato sai da wannan kaya nasu shine ransu da dukiyarsu yana daga cikin wauta ka sai da shi da dukiya ko ciniki wanda yake bakhin wanda yake tababbe ko mai arha da rahima ma'aduda a baka yan silalla ka bayar ta zahabu lazzatuha wa sha'awatuha wanda nan da nan zaka kashe su ka rasa ina dadin su yake ina amfanin su yake وتبقى تبعتها وحسرتها amma kuma tabi'a abin da zai biyo baya consequence mummunan sakamako da tabewa ya biyo baya fa inna fa'ida zalika ma'rudun fi jumlatu sufa wanda zai sai da ran shi da dukiyarsa da al'amari mai sauki wanda za a cinye yanzu ya kare a rasa inda yayi a shiga cikin tabewa to wannan yana cikin lissafin wawaye fa aqadu ma'al mushtari bai'atar ridwan to shine da suka gane haka ba za su siyar da abu mai arha ba sai suka hada suka kulla kasuwanci da Allah Ubangiji suka yi ciniki na yarda ridan waktiyar suna masu so suna masu zaɓi ba a tirsasa musu ba min gairi thubuti khiyari ba tare da wato an tabbatar da cewa sai an musu tirsashi ba wa qalu suka ce wallahi ma nuqiluka wala nastaqilu wala nastaqiluka suka ce wallahi ba za mu yi ciniki ko jayayya ko neman ragi ba falamma tammal aqdu yayin da cinikin ya cika wa sallamul mabi'a suka mika abin da suka siya qila lahum wato suka mika abin da suka siyar qila lahum kad sarat anfusukum wa amwalukum lana sai Allah ya ce musu to zuciyarku ma'ana rayukanku da dukiyarku yanzu namu ne mun riga mun siya mun biya ko mun karba wal'ana faqad radadnaha alaikum aufara amma gashi nan mun dawo muku da su da abin da ya faka aufara ma kanat da fiye da abin da ya faka wa afa amwalikum ma'aha da kuma ninkin baninkin dukiyoyinku tare da abin da kuka bayar wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna Allah ya dawo musu da rayuwarsu ya dawo musu da fiye da abin da suka bayar ya ce karka taba tsammanin waɗanda aka kashe ɗin nan da Allah ya ce an kashe su ya siya zai ba su aljanna to kar ka ɗauka an kashe su sun mutu kamar sauran matattu a'a a wurin Allah su rayayyu ne da ake azarta su lam nabta minkum nufusakum wa amwalakum talaban lirabhi alaikum mu ba mun siya bane dan muna neman mu samu riba akan ku ba irin kasuwancin duniya ne wanda duk abin da mutum ya siya to dan wata riba yake siye shi ko wata manfa'a ba an siya ne Allah ya siya ne don amfani ya koma zuwa gare ku bal li yadhhara asal judi wal karam fi qabul al ma'ibi wal i'ta'i alayhi ajalla al asmani yace Allah ya siya ne dan ya bayyana asali burbushin kyautarsa da karamcinsa da yadda yake karban ku tare da aibinku ya kuma ba ku abu mafi girma na abin da ake siye ثم جمعنا لكم بين الثمن والمسمن sannan kuma Allah ya hada muku tsakanin abinda kuka siya da abin da aka siya da shi da kuɗin da kayan ya dawo muku da dukiyarku da aljanna da ranku rai da dukiyar shi ne kuɗin ku aljanna ita ce abin da aka siya sai ba ku duka ya dawo muku da kuɗin ku gaba ɗaya da ninkin ba ninki ya ce kamar ta'ammal kisata jabir bin abdullah tuna tsaya ka tuna kisar jabir dan abdullah Allah ya kara masa ya shi da mahaifinsa wa qad ishtara minhu ba'irahu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya anshi watar raquminsa za mu saurara nan saboda kudan lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba ma ji bayani akan wannan kissa ta Jabiru da abin da ke cikinta insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa